أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na alfasani shiri wanda yake tattauna mawdu'ai mawabunta juna a cikin addinin musulunci yau shirin mu na alfasani da ita Allah subhanahu wa ta'ala zai tattauna ne kan mahimmancin zaman lafiya da kuma kiyaye kasa mutum yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci dan adam kuma ya sanya dan adam din nan ya zamanto khalifarsa a bayan kasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ma'ana ka ambata ma al'ummarka lokacin da mahaliccinka ubangijinka ubangijin ya ce wa mala'iku ne zan sanya khalifa na a doron kasa ila da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban kayan annabi Adamu haka shi kansa annabi Adamu alaihi salatu wassalam gami da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya wanda yake faɗa yake cewa afala akunu abdan shakura shin ba zan zamanto bawa mai gode wa mahaliccinsa ba ya kai yan da kake kallon da kuma sauraron mu lallai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa ya yi mana ni'imomi masu tarin yawa wanda ɗan adam ba zai iya jin su ya iya kirkike su ba Allah wajen sarki ya faɗa a cikin suratul Ibrahim yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku rika bin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku ba za ku iya kaiwa kidayance su ba ma'ana ba za ku iya kidayance su ba ba za ku iya kirka su ba duka sai ya iya kirka wata kawai kamar bara domin ne ne ni'imomin da Allah ya yi ma dan adam Allah ya yi su ga kuma da tarin yawa daga cikin ni'ima wani dan adam ba zai taɓa mantawa da ita ba ko ya ko ya so ni'ima ta yi wanda wannan ni'ima ta yi ta gani wasu da yawa da su aka su aka shigo wannan sabuwar shekara ga sai yanzu babu su wata hudu ke nan yanzu aka yi sabuwar shekara yanzu babu su sun zama labari wasu da su aka shigo wannan watan ma da muke ciki yanzu ina su sun zama labari saboda kai da kake raye yanzu da ke da kike raye yanzu da mu dukanmu da muke raye yanzu ashe ba kankanin ni'ima ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan ni'ima in akwai abin da ya fi cancanta mu da mu dage a kanta shine mu dage wurin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wurin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da to ne rayuwar nan da aka bar mu da ita yanzu dama ce ne ita wanda za mu koma mu roki Allah subhanahu wa ta'ala gafara kan kurakuran da muka yi su ko ni da gangan ko ku bisa kuskure Allah ya rufe ayar da cewa innal insana la zalumun kafar lalle shi mutum da kake ganin sa da zalumun me yawan zaluncin kansa ne gashi ka san abin da zai amfane ka gashi kin san abin da zai amfane ki gashi kun san abin da zai amfane ku amma saboda zalunci na kanmu kanmu sai mu aikata wannan abu kasa sannan dan adam kuma mai yawan halinci ma'ana butulcewa domin kalmar ta kafirci ba ta a larabci ba ta ta kai da bane zuwa ga wanda suka yi imani a'a butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ma ita ma kafirci Yusuf Ibrahim aya na talatin da hudu ya ga dan wani da kake kallon da kuma sauraron mu ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan ayan ko ko irin wannan ayan a cikin suratul nahl inda Allah subhanahu wataala nan ma ya kara cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku rika kirga ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi muku to ba za ku iya kirga su inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai dan uwa da ke kallon mu da kuma sauraron mu yana da cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala a gare mu mu da muke rayuwa yanzu a doron kasa ni'ima ta zaman lafiya da kuma lafiya wanda babu dan adam din da ya isa ya rayu rayuwa ingantacciya ba tare da wannan lafiyar ba ko ko zaman lafiya saboda mene Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma inda yake jan hankalin mutane cewa shi ne mai yake ba da lafiya haka nan kuma da zaman lafiya sannan ya kawar da abin da mutane suke ciki na ɗarɗarɗar ko ko na so saboda haka ne Allah ya ja hankalin mutane gaba ɗaya ya ce su bauta masa ba su bauta wa ba wadda tun kana yaranka ka haddace ba ma kai ba yaranka yanzu ya haddace ta Allah subhanahu wataala ya ce falyabudu rabb hadha albayt ku bauta wa ubangijin wannan dakin dakin na Ka'aba allazi ya fama min ju'i wanda ya ciyar da mutane ya ciyar da su mutanen Makka kuma ya ciyar da mutane daga yunwa allazi ya fama min ju'i wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro da suke ciki kenan kira gare ni kira gare ka dan uwa sai kallon da sauraron mu kira gare ki yar uwa ta sai kallon da sauraron mu cewa wannan halin yanzu da muka tsinci kawunan mu a ciki babu abin da zai iya yaya wannan ba sai sai Allah subhanahu wataala in har muna so da gaske Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wannan musiba da wannan bala'i na wannan cuta ta corona ko covid-19 din nan to dole ne sai mun koma ma Allah subhanahu wata'ala hakikalin koma mu koma masa gaba daya ba tare da bibiyan gefe ko rara gefe ba kamar da yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alƙur'ani mai girma in kudu fi sirri kafatan ma'ana ku shiga wannan addini na musulunci ku miƙa kuna masu miƙa wuya a cikinsa gaba ɗaya kowa ya koma zuwa ga Allah kurakuran da ya aikata ya nemi Allah subhanahu wata'ala gafara banda ma wanda ka aikata sauran al'umma da suka aikata su ma ka roƙa musu gafara cewa Allah kuma ya yaye ma duniya gaba ɗaya wannan lalura ta faru a duniya ta covid-19 din nan Allah muna roƙonka Allah ka yaye Allah ka yaye kaga in Allah subhanahu wata'ala aka koma gare shi gabaki daya to wannan matsala ta yin wannan da mutane suke gida a kurkuze Allah subhanahu wata'ala zai ba su fita zai ce da su domin shi ne arzawu shi ne mai azurtawa ba tare da wani sababi ba in ya ga dama yanzu nan sai azurta ka Allah muna roƙonka ka yi mana cikin duk da shi kan karon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan tsoro da ake ciki yanzu na kowa yana kokonto yana tsoro bai san ina ne zai iya bi bai yi karo da wannan cutar to in har aka koma ma Allah subhanahu wataala komawa na hakika Allah subhanahu wataala sai ya dauke ta ya kare ta ka kai lafiya ka dawo lafiya ko shakka babu shugabanni da jagorori da malamai suna ta jan hankalin mutane kowa ya iyakan kokarinsa ya bi ka'idoji da aka faɗa da kiyaye wannan ko ka'idoji da aka sanya ko aka faɗa cewa in an bi su Allah subhanahu wata'ala zai kare mu lalle ana jan hankali cewa a ci gaba da bin wa'annan dokokin da kuma wa'annan ka'idojin Allah subhanahu wata'ala ka azurta mu da bin wa'annan ka'idojin yana daga cikin abin da addinin musulunci ya shakanta wa musulmai kai ba ma musulmai ba waɗanda ba musulman ba su sake yi wa kasansu addu'a ma'ana duka yi wa kasansu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya wannan lalura Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ta kai ba ma fa lokacin lalura ba kallajin sa annabi Ibrahim ba ka ga yadda yake makasarsa ko ko inda yake zaune addu'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance daga cikin addu'an da yake yi yana cewa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن عبدن كثيرا من الناس a wannan addu'a da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake yi to yana yi wa kasarsa ne yana yi wa garin da yake zaune a wannan lokacin addu'a yace me yake cewa shi yace rabbi ja'al hadha al-balad amina ya ubangiji nan ka kalla annabi Ibrahim ba shi badadi ne Allah masoyi ne na Allah an gani ko amma yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya garin da yake zama ya zama to amintacce kenan a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma a matsayinku na musulmai in har da gaske muke yi muna son mu karantarwar addinin mu to wannan yanayin da muka tsinci kanmu a shi ya zama to wajibi ne muka san mu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya dauke wannan bala'i ni ba duniya addu'a domin ai daga duniyar ce abin ta faro daga can wata kasa ta burkino ta burkino cutar har ta zo nan mu na mu kenan za ka yi makasanka addu'a ba kai ma sauran kasashe addu'a ba har yanzu ana bayani kenan abun farko za ka fara wa gonku addu'a kai wa lokal gammat ɗinka addu'a kai wa jihar ka addu'a kai wa ƙasa gaba ɗaya addu'a kai wa duniya gaba ɗaya addu'a ka ga biyar kenan kaga ya kama lissafin yawan sallolin da kake ko ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka fannin namu ya zama to amin amintacce ta kowane irin fuska ta fuskan yaƙe-yaƙe ta fuskan zubda jinani jinane ko ko ta fuskan tashin tashina ko ko ta fuskan wannan annoban wanda yanzu ita ne ta addaba duniya kar ka manta ɗan uwana addu'a ta gobe ce ta mumini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani mai girma yace kul ma ya'bu kul ma ya'bu bikum rabbi laula tu'aquku kiran da ba don ubai addu'a da muke yi ba da shagaltuwa da addu'a da wasu daga cikin mu zamu ce yanzu ko wasu daga cikin mu suke yi ba da Allah subhanahu wa ta'ala yake da sun ce ba ruwan da Allah sai ce ba ruwan sa kawai sai a ta tungo musifa da bala'i-bala'i dan uwan da ke kallon ku da kuma sauraron wannan fa kwayar halitta ce kwara daya ga shi yanzu ta rike da duniya gaba daya kwara halitta ce sannan wannan kwaran halitta ba ba ma ba a ganin ta dan wani ka san wani abu ne Allah subhanahu wa ta'ala fa ya gaya maka Allah subhanahu wa ta'ala yana da rinjina wannan ɗaya ne da cikin rinjinan Allah idan in muna so Allah ya ɗauki to da ni da kai da ke da ku gaba ɗaya mu nan to wajibin mu ne mun kan roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ba dare ba rana duk lokacin da suka samu dama mu ɗaga hannu mu roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ka ɗauke mana wannan bala'i Allah ka ɗauke wa duniya bala'i da bala'i da dan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kani ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda yake zai wannan addu'a kaga lafiya da zaman lafiya yana daga cikin abin da ake daukar a matsayin tushen abin da yake asalin abin da ke wanzar da rayuwa domin idan mutum ba shi da lafiya sannan kuma gashi babu zaman lafiya a garin to wahala yanzu wannan mutumin zai rayu ne a duniya yadda ka san yana kan daya to tunda babu lafiya babu zaman lafiya ba lafiya ba zaman lafiya aka ga tashin hankali ya ya kwace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi wani hadisi da shahararri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man asbaha minkum aminan fi sulbihi mu'afin fi badani indahu quta yawmihi faqad hayyat lahu ad-dunya bi hadadiha ma'anar wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya wayi gari yana ne aminci kan hanyarsa da yake yi ka gani ko mu'adin fi badani sannan yana da lafiya a jikin jikinsa inda hukuta yau ne yana da abin da zai iya ci yau wani ma yana da abin da zai iya ci gobe fakada hanyar da duniya ya hadari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika duniya ta yi masa babban musulunci ya san wannan mu ƙara kira kan wannan hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya wayi gari yana mai aminci akan hanyarsa da zai to yanzu fa dan wani hanyoyin da mutane suke bi shi ne suke cikin haɗari domin baka san ta ina ne za ka ji ka iya gamuwa da wannan cuta ta covid-19 ba ko ko wannan cuta ta corona baka san ina ne za ka iya ji yana daga cikin hikima da likitoci suka ce kowa ya zauna a gidansa yana daga cikin hikima da gwamnatoci da shugabanni suka bayar da umarni cewa kowa ya zauna a gidansa sai wanda yake cikin wani aiki ko wani special duty sannan aka yi ke ke shi to yanzu kaga aminan fi sulhi yanzu babu babu aminan fi sulhi saboda mene covid-19 mu'afin fi badani ba lafiya a cikin jikinka mutane nawa ne yanzu suke da lafiya dama sun ya lafiya ne ba wanda suna ta yi yanzu ka fara kan dole yanzu wannan zama ɗaya da aka yi sai ga lalurori sai ƙara tasowa yake kashi wannan kashi wannan baka motsa jikin ba ballan na abinci ne samu damar narkewa yadda ya gabata to amma dai shi wannan na kwatattun to da su su ɗebe sai wancan ba inda hukuta yauni yana da abin da zai ci a rana yanzu mutanen mu nawa ne dan uwana suke da abin da za su iya shi a rana mutane nawa ne suke da abin da za su iya shi a rana ba su da yawa mafi yawancin mutane in ka kasa su zuwa gida ɗari to kashi tamanin ba su da abin da za su ci dabara ce kawai shi ya sa a koda yaushe ake kira ga al'umma cewa wannan yanayi da ake ciki a yi iyakan kokari a ce mace al'umma wanda aka san cewa bai da abinci ko bai da karfi jama'a ku taimaka masa jama'a ku taimaka masa musamman kai makwabcinsa ka san halin da yake ciki in Allah ya buɗa maka to dan Allah ka taimaki wannan makwabcin naka su kuma mawadanta muna godiya kan ababen da suke ma al'umma amma dan Allah su kara ninkawa domin wannan abin da suke yi din al'umma na jin daɗi sai dai baya kaiwa ko ina ba wurin kowa yake isa ba gwamnatoci al'umma na godiya sai dai ababen da kuke rabawa ba bai isa ba har yanzu akwai bukatuwar a kara cikin faralla da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa jiha ko faralla da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa kasa sannan ku da ake ba alhakin rabawa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah in ko kunki akwai ranar kin dillanci Allah mun tuba Allah ka yafe mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa duk wanda ya tanaji ya samu wa'annan ababen guda uku amina fi sulhi mu'afi fi badani inda huku ta yaumi to manzo Allah ya ce faqad hayya lahu dunya bi hadafiha hakika duniya ta yi masa musulki Allah ya yafe mu Allah ka dauke mu al'umma wannan lura da ake ciki ya kai dan uwana yana daga cikin abin da malamai suke faɗa suke cewa cewa lafiya da zaman lafiya abincin da zaka ci a bakin salatinka yana daga cikin tushen rayuwa duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin su to kamar ya rasa ainihin rayuwar ce Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya kai dan uwana shi mumini a koda yaushe abinda addinin sai karantar da shi shine ginawa yake yi ga Musa a matsayin ka na mumini a matsayin ka a matsayin ki na mumina a matsayin ku na muminai to ba a da bukatan ka rika yawo daga nan zuwa nan wurin can nan can wurin me yasa gudun ka je ka ɗauko wancan laluran a wurin da ka tafi tunda ba san ina ne za ka yi karo da ita ka zo ungo kuma tsara ya dawo musulunci baya san haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan lalura ta faru ko annoba ta abu a wani gari wa'inda suke wannan garin kada su fita zauna sannan wa'inda ba sa cikin wannan garin kada su je kuma saboda mene rigakafi amma da yawa daga cikin yanzu an sa kafa an yi shuri da wannan karantar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba jihohi da yawa me yasa wannan cutar ta fita a garin su saboda wasu daga cikin mu masu taurin kai inda suke zaune laluran ya faru musulunci ya ce su zauna su sun ki su zauna sun gudo sun dawo nan kasashen ko jihohi sun kare yaɗawa a wannan kenan wannan ya nuna maka hakarin saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani mai girma ya ce falyahdar alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna wa yusibahum adabun alim Allah ya yi umarci saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna fitna ran ta shi ita kuma fitnar Allah subhanahu wataala ya gaya mana ɗayan ayin da ka haddace cewa wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fitnar da idan an tsokano ta ba za ta tsaya kan wanda ya tsokano ta bane shi shi kadai har wanda bai ji ba bai gani ba za ta sha to wannan abin da ke faruwa yanzu ai shi ne kai baka je ka tsokano ta baka je ka dauko ta wani ya je ya tsokano ta ko ya je ya dauko ta annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna gwamnonin jihohi sun ce kowa ya zauna ba shi ta ba shi ta amma an sa kafa an tace wannan doka an dauko jihohi da yawa ga shi ne an shiga an yaka musu Allah mun ji ba Allah ka yace mu to dai daga cikin dalila da mu'mini shi ilawa yake yi ba wai musa ba gyarawa yake yi ba lalata ba ko da kai a matsayin ka na mumi kar ka yadda kar ka saba wa kayan tarwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka sani ga mu'minina shine ya ta'awanu na albir wa taqwa suna taimakekeniya ne wurin umarni da kyakkyawan aiki su yi hali kuma da mummunan aiki dan uwana zaman ka a gida fa yana daga cikin kyakkyawan umarni hana ka fita yana daga cikin halin mummunan aiki domin fitan nan naka in ka je da ɗauko za ka shafa wa yaranka za ka shafa wa iyalanka za ka shafa wa makwabtanka tunda idan ka ɗauko ba rubutawa za a yi karshe ka ba a ce gashi nan ka ɗauko corona ko wanda ya hango ka ya ruga a guje ya kuri Allah mun tuba Allah ya yafe mana ya kai ɗan uwana da ke kallon da sauraron mu hakki dukkan mu da ni da nake magana da kai da ke kallon da sauraron mu da ke da ke kallon da sauraron mu mu kiyaye mutunci da martaba da kasarmu domin wannan ƙasa ta mu da ake gani amana ce a wuyan domin Allah subhanahu wata'ala yana da cikin hikimarsa na sanya ɗan adam a doron ƙasa shine ya rana wannan ƙasan bayan rusa kina duk lokacin da mutum ya ci gaba da rusa wannan ƙasan ta hanyar jawo mata bala'i da annoba da wa'anda yake su ba san hawa ba san soka ba to ya saba wa karanta wa addinin ba kuma ku shakka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunta shi ranar da dukiya da masoya ba su iya amfani ranar da ya shiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'an yubni yan uwana abin da ke ganin za mu yi ɗauka ne na shirin nan na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lada wannan muka za ta kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malaman mu da shehunan mu da baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya kara musu lafiya da jagoranci babban jagoran mu Professor Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya kara musu jagoranci da amfana zuri'arsa dan uwa da ke fitowa da komowa wani limantar da al'umma a wurare mabanta juna muna roƙon Allah subhanahu wataala su ma ya karfe su ya kara mana tofiki da baki daya mijanci dinmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara tafiyan su ku da kuke kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfana su yan ku Allah subhanahu wata'ala ya wuce ku albarka inda mu yuri da barka da alaihi ni wal maula wa ni al-nasib assalamu alaikum wa rahmatullah